السلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق ولا هدي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر قدار العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله وعلى رئيس سيدنا ابا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وستة الباقية لا زال للولا راكية وكافة اصحاب رسول الله المهاجرين والانصار والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب الأقداب فريد داري على الإدلاك هاتم الأتميني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زمان الأريد أربعين دبقوي a cikin jiwonmu na jawahirul ma'ani wanda muna magana ne ta da harbi ma ilgaibi in kunta za shirin wa illa ta yamman bi sa'id wa bi sahari faqaddim imaman kunta anta amamahu wa salli salatal fajr min awwal al asr fa salli salatal asr min awwal al fajr wa hadhi salatal arifina bi rabbihim wayannan baitocin to shine shau tijani yake fasaranta ma'anan taɗa harbi ma'il gaibi shine taɗa harbi ma'il gaibi shine a taɗahir bi faidil aqdasi faidil aqdasi to faidil aqdasi nan shine abinda zai kawo a gane me ake nufi da hadaran guda biyu ne hadara akwai na alola akwai na taimama to wannan abin da ake magana in mutum in mun tafi kamar yadda muka tafi in mutum ya fahimci karatun yadda ake ko ya bi karatun yadda ya kamata ya bi to in ya gane to zai ɗoru akan wahazal abdu huwa alladhi abbar anhu wannan bawan shine wanda abu qasimul junayd shine shugaban sufaye aka tambaye shi bi kauli lamasu ila anil muhibbi aka tambaye shi wane ne masoyi lamasu ila anil muhibbi kala huwa abdun zahaba an nafsihi muhibbu ka san shi soyayya karar da kai yake yawa domin ka ga muhibbi ya ga mahabubi to karewa yake akan soyayya ba za a ga komi ba shi ne wasu daga cikin malaman ishara suke halata ka hadisul gashiya wujuhu yau mai zin khashi'a amilatun nasiba tasla naran haniya tuskamin ainin aniya la tasma'u fiha lagiya fiha ainun جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبسوسة wannan siffan malaman ishara suna siffanta auren auren duniya haka da siffan irin auren aljanna da wannan suran hal ataka hadisul gashiya mai lullubewa labarinta bai zo maka ba lulluba wato kadarta shi soyayya gigicewa ɗimuwa duk yana zuwa gashiyatun abin da ya lullube abu soyayyar da ta lullube ka ko tsoron da ya lullube ka dama tsoro yana lullube mutum soyayya ma na lullube mutum to halata kaji sul gashiya wujuyoyin mai zin khashi'a ko amilatun nasiba me yasa in ya zamo hashi'atun amilatun nasiba aikin da kai an yarda da aikin ne ai amilatun nasiba ko tusqamin ainin ainun aniya tusqa min ainin aniya za a shayar da mutum abin da yake so na ruwa la tasma'u fiha lagiya ba za ka ji wani magana banza ba saboda soyayya la tasma'u fiha lagiya fiha ainun jariya wato la tasma'u fiha lagiya ba za ka ji wani magana banza ba idan ka sami masoya suka haɗu la tasma'u fiha lagiya me yake faruwa fiha ainun za ka ga idanuwa jariya tana fitar da kuka kukan murna la ta zama fiya lagiya fiya ina jariya fiha sururun marfu'a sun fasaranta shi a ishara ce idan wujuwa mai zinna ima amiltun nasi ba tasla naran ko haniya tasla naran haniya idan kai in soyayya ta faru to in aka yi aiki ma'ana aikinka zai karbu in aka karba aikinka to menene ƙwanƙona na wuta yana faruwa ga mutum tuskanin ainihin aniya la tasma'u fiha lagiya fiha ainun jariya sun ce idan aka karɓe ka a wajen aure soyayya ta lullube ka to za ka ga matar tana kuka sai aka ce to kukan na bakin ciki ne kukan bakin ciki ne ba kuka ne na bakin ciki ba kuka ne na farin ciki sai aka ce to ya za a gane sai malamai sai suka ce to ana gane kukan bakin ciki wa matar da ba ta son auren da aka mata in na dole ne sai a taba hawayen za ji ɗini idan aka taba hawayen aka ji sanyi to na soyayya ne in aka taba hawayen aka ji yana ɗumi to na bakin ciki ne kaga a lokaci ɗaya ne ake shayar da wannan la ta fiye lagiya tasmau fiya lagiya ba za ka ba yadda za ka yi ka ji wani magana banza ka soke ta ko ya soke ka soke ta ko ita a soke bijin a wajenta ba za a ji wannan ba saboda me zahaba an nafsihi la tasmau fiya lagiya fiya yi jariya fiya sururun marfu'a za ka ga gadaje wanda suke manya wa akawabin mawdu'a za ka ga kofuna an jera wani marikun masfufa za ka ga matasai wa zarabin mafsusa za ka ga shimfiɗa wa a kawabin mawdu'a za ka kofuna da aka jera ba na shan shayi duka ba duk wannan sifan aljanna ne kuma duk a jikin saboda haka ana ana ana isharansa da aure akan soyayya to man zahaba an nafsihi idan mutum ya tafiyar da barin kansa to yana ganin abin da yake so baya neman abinci zaba annabsi ba zai ji yunwa ba ba zai ji bakin ciki ba ita ma ba ta ji yunwa ba ba ta ji bakin ciki ba saboda zaba annabsi muttasilin bi zikr rabbih kawai yana tunani akan ta ko tana tunani akan shi to idan an kai nan shine almuhibbu shine ma'anar soyayya yawa muttasilin bi zikr rabbih qa'imun bi adai haqqihi ba wanda yake son ya saba wani kaga latin son ya lagiya ƙa'imin ba za ka samu ba naziran ilai bi kalbi ana kallon juna wanda garin kallon kowa zai mance da kowa zai mance da akwai wani ba za ka iya tunawa da shi ba shi ba zai iya tunawa da kai ba kawai ya riga ya yi istigiraki a harakat kalbuhu anwar huwiyyatihi ka gani to nan a harakat kalbuhu zuciyar ta ƙonu da hasken nan na huwa shine wasu fa'in shurbihi min kamin rida'ihi wato komi zai zamo mashrubun ne safiyan tsantsa daga cikakken malullubansa wata jallalahul jabbaru to ubangiji zai masa tajalli min asari gaibihi daga suturan gaibinsa wannan shi da ake nufi da soyayyarka daga matar da kake so abin son ka za ka iya tasarwa ka mai da shi kan annabi muhammadu za ka iya tasarwa daga kan manzo Allah ka mai da shi wajen rabbul izzati son da kake wa matarka shine son da ake so ka so annabi son da ake so ka yi wa annabi shi ya fi akan ka so matarka ko ka so ɗanka ko ka so ‘ya'yanka shine dalilin faɗin Allah a cikin alƙur'ani cikin suratul tauba ko qul in kana aba'ukum wa abna'ukum ka gani aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum ka gani wa amwalin iktarabtumuha wa tijaratan ta'shawna kasadaha wa masakinan tardawnaha ahabba إليكم من الله ورسوله وجهادي في سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره to kaga annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim kamata yi son da zaka yi wa ɗanka son da zaka yi wa ɗan uwanka son da zaka yi wa matarka son da zaka yi wa zuriyanka son da zaka yi wa kuɗinka son da zaka yi wa kasuwancinka son da ya zamo yana bin bayan son annabi Muhammadu tunda ana fana'i akan son nan kaf gaba ɗaya ana yi kuma mutum a kan dukiyarsa ya ce gara ya mutu to ya kamata gara ka mutu ne a kan son annabi muhammadu to wannan idan ka samu haka to muhibbu sadiq kenan ka samu soyayya na gaskiya to abin da zai zamo ubangiji zai suturce ka zai suturce ka zai maka tajalli na jabbaru min asari gaibihi daga kyalle ga kaman ce glass ɗin da ake kallon kana kallon na waje na waje baya kallon ka to kaman haka to ya zamo kaman kyalle ne haka to idan ka samu haka wa hadal abdu wannan bawan mai wannan irin sifa huwa allazi yakunu qalbuhu mu'ajiran anhu lil baitil haram to shi ne ake siffanta shi zuciyarsa kamar harami take zuciyarsa kamar harami ne haka take ya harimu ala gairihil haqqu dukhulahu ala gairi haqqin dukhulahu ya haramta ga wanda ba ko yuhramu ala ya harimu ala gairi haqqin duk abin da ba haƙƙi ya haramta ya shige shi kaga wa man dakhalahu kana aminan kaga shiga ɗakin ƙaba ana yin sa dan menene akwai amnu ciki bayan amnu kuma akwai haramu akwai gunda yake in ka zo da wani abu kawai ka tsaya ga gurin da aka yadda ka shiga wa kullu hada dukkan wannan ausalahu ilai tadhhirul mazkur ina ne zaka kai bawa wani bawa ina zai je nan gurin ake so ya je shine bi ma'ana wasalal abdu bi ma'i tadahuri shine idan ka sami ma'il a kadashi ka sami tsarkaka an cire maka kullun zunubi shikenan ka ka ka kauce gabarin komi to shikenan bawa ya sadu zuwa ga abin da ake nufi ya shiga cikin nufi Allah ka taimake mu wai lam yakun wai lam takun ayat talib idan dalibi bai zamo haka ba bai samu abin da ake nufi ba min arbabil asrari bai zamo daga cikin ma'abuta asrarai ba fata dahar bis sa'idi wa bis sakhari to kawai yayi tsarki da ƙasa ko yayi tsarki da dutse bai samu zuwa can ba wato tun da bai samu ba to ya tsaya a gurin da yake ba a ce baya ciki ba yana ciki amma kuma bai kai matsayin wanda ake nema su kai ba kallaji faƙadar ma kaman wanda ya rasa ruwa wannan zalali ta yin mumi ya sauka don ya yi taimama wa hada takahir wannan tsarkin bis sa'idi wa bis sakhari shine ake yin sa bis sa'idi wa bis sakhri shi ake yin sa da sa'idu da sakhru to wannan sa'idu sakharun nan shi abin da ake nufi a nan taimama bai kai alola ba bai kai alola da ruwa ba domin ruwa yana tafiyar da najasa gaba daya ko saboda taimama dai idan mutum ya yi taimama tun da taimama a ƙa'idarta bi jarabin da janaba ne au bi najasin ko najasa daban ko da wani abu to ana yin taimama za ka gance maka misali duk sallarka in za ka yi na farilla sai ka sake taimama amma alola fa saboda huwa bi akmali shi a cike yake to anan wa hadha tadayyir bi sa'id wa bi sahari wannan taimaman da ake yi tsarkin da ake yi da dutse ko da ƙasa huwa ma bar an bi qauli sallallahu alaihi wasallam shine wanda ake abbara shi da fadin manzo Allah takhallaqu bi akhlaqillahi ku yi ɗabi ku ɗabi'antu da ɗabi'a irin ta Allah ku ɗabi'antu da ɗabi'a irin ta Allah, domin ina lillahi salasa ne ata hulƙun man ta hallaka bi wahidin naja. Allah yana da ɗabi'a guda ɗari uku, duk wanda ya yi kamanni da ɗaya ya tsira. To, wanda ya yi kamanni da biyu fa, wanda ya yi kamanni da ɗari, wanda ya yi kamanni da ɗari uku gaba ɗaya, kaga ta hallaka bi a halaƙihi. an samu abin da ake so ɗaya in kai ka kai to ina kuma ba kai sa in baka je ɗayan ba ba a ce ba ka ciki ba amma dai matafi ne amma in ka shiga ɗaya mai tsaya kuwa ya sha bamban da wanda yake mataki goma mataki ɗari ya sha bamban saboda ana gabanka a cikin tafiyar to shine abin da ake nufi wallahu alam wa qawlu sallallahu alaihi wasallam da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi hadisi al-qudsi cikin hadisi al-qudsi muhaddiran an Allah ta'ala ana ba da labarin yadda abin ya zo daga ubangiji shine hadisi al-qudsi hadisin da ya zo daga manzon Allah amma direct hadisi ne daga rabbul izzati amma babu jibrilu a tsakani hadha dinu ubangiji yana cewa wannan dini addinin itabaituhu li nafsi na yadda da shi wa kaina in ji ubangiji wali man ahab na yadda da shi ga kaina kuma na yadda duk wanda na so shi to zan sa shi akan wannan addini wala mislihu ba kowa ne kuma zai ga wannan addinin ya bi ba illa saha wa takarrumu sai dai wanda aka masa kyauta kuma mai karamci mai kyauta mai karamci faslihuhu to ku gyara shi bisa ha'i wata karim ku a dinga ganin ku kuna da kyauta da ta karimanci ma sahibtumuhu matukan kun zamo Allah ya zaɓe ku akan wannan addini matukan ya zamo Allah ya zaɓe ku akan wannan addini to ku ɗabi'antu da irin wannan ɗabi'an na kyauta ku ɗabi'antu da karamci saboda addinin yana son haka domin ubangiji yana faɗa wa ƙaulu sallallahu inna allaha shi ubangiji ya hibbu aliyal umuru ubangiji yana son maɗaukakan abubuwa ne waye kurahu safsafiha ubangiji baya son abu ƙasa-ƙasa yana son maɗaukakan abu ne duk abin da za yi aliyar umur wai karau safsafiha Allah baya son komi za ka yi ka yi a ƙasa adana adana a ja ka zo da girma iyayenmu suna cewa in na ka roƙi Allah ka roƙe shi da babban masaki to kamar haka yawa ka nemi abun a buɗe ƙirjinka a buɗe kar ka yi a takure wa qawlu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya faɗa istahi min Allah haqqul haya ku ji kunyan Allah matukan jin kunya ku ku ji kunyan Allah matukan jin kunya wannan manzo Allah ne yake faɗa wa sahabbai qalu sai suka ce inna nasayi walhamdulillah ya rasulullah ai mu ko muna jin kunyan Allah mun gode wa Allah alhamdulillah qala sai manzo Allah ya ce laisa zalika kazalika ba wannan kunyan nake nufi ba eh ba wannan kunyan nake nufi ba ce walakin alhaya'a kunya abinda nake nufi an tahafizar ra'asa mutum ya kiyaye abinda zai gani a kansa wa mawa'a da abinda zai gani ya kiyaye shi an tahafizar ra'asa wa mawa'a ya kiyaye kansa da abinda kan ya ɗauko kwanaki na faɗa muku wannan sirrin an tahafizar ra'asa wa mawa'a gashin kan mutum kawai adadin annabawa ne dubu ɗari da ishirin da hudu ne kowane kujeran annabta ne to ka gane za ka iya zuwa ka yi zina da irin wannan za ka iya zuwa ka sha giya bayan allah hana ka za ka iya kaza za ka iya kaza za ka iya kaza za ka iya kaza wanda ga annabawa kujerunsu ne a gurin a kanka to kaga ya kamata ka ji kunyan Allah haka ne go wata hafizul badana wa ma hawa ka kiyaye ciki wa ma hawa da abin da ya tare cikin da kake gani za ka iya cin haramun za ka iya shan haramun za ka iya zuba ma saboda wannan shine kunya walitazkuru almauta wal bila sai ka dinga tuna kuma almautu mutuwa wal bila da tsufa ka tuna su to in ka kiyaye wannan abu guda uku to shikenan to ba kiyaye ba ba kaga kenan isai min la haqqal hayat inna nasa'i walhamdulillah yace ba haka ake nufi ba ba wannan nake nufi ba laisa zalika kazalika ba yadda kuke son ba haka nake nufi ba ga abubuwan eh amma wannan fitar da shi ka gane sai an fito da shi ga yadda yadda abubuwa yake ga yanayin yadda abubuwa yake sai ka gane dukkan ɗan adam walaisa alallahi mustankirin an ya jama'a alami tilwahidi alami tilwahidi kowane halittar duniya kaf gaba ke ɗaya mutum da shi ne halittar ya tattare komi na duniya komi na duniya ya tattare mutum ɗaya ka gwaye an nuna maka an tattare komi kenan to in ko mutum ya gane haka to me ya rage maka taskurul mauta wal bila sai kuma ya za ka yi ka mutu da tsufa in ya same ka ya za ka yi wannan an gama amma hanyar haramun ƙarya giba wane ne wane ne wane ne duk mutum zai kiyaye wannan insha Allah faman fa'ala zalika duk wanda ya aikata wannan faqad istahaya min Allah haqqal haya duk wanda ya wanda ya aikata wannan to ya ji kunyan Allah matukan jin kunya ila gairi zalika zuwa wani wannan min ahkamil mutafarriqati daga hukunci mutafarriqatin wanda yake rarrabe fil ahadith nabawiyya cikin hadisin mandala wa ayatul qur'aniyya da ayoyi na alqur'ani fa alal abdu to yana kan bawa mulazamatiha ya lizimci wannan abin da aka faɗa masa an gama maka karatu fa fa alal abdu mulazamatiha idan ka gane abin da manzo Allah yayi magana da sahabbansa ka gane abin da sahabbai suka ɗauko daga manzala ka gane abin da malamai al'amiluna suka ɗauko daga sahabban annai muhammadu to an fito maka da abin shi nan kawai a dunkule ga nassi a dunkule amma an fara buɗe maka ka gane aikin da ke cikin nusus ɗin wa du'abu alama ya ƙadiru alai minha sai ka dunkufa ka dinga yin akan abin da za ka iya kuma bidawan mu'ana katin zikiri ma'aha eh in kai me za ka dinga riƙewa wato sai ka yi wata zikirin Allah eh sai ka yi wata kaga bid'a- bidawami mu'anaqati zikri ka ka rungumi zikiri ma'aha tare da wannan ɗabi'ar saboda aflalu zikiri qawlu la ilaha illallah istighfari salati wa manzo Allah wayannan abubuwan su ne duk wayannan duk mutumin da Allah ya bashi dama wajen karanta ɗariƙa an bashi alherin duniya da lahira ba duk mutumin da Allah ya bashi dama ya riƙe istighfari da salatu manzala da la ilaha illallah ka ka ɗauke shi ta kowane siga in an ce ɗariƙa ne wato sai ya zamo ya zamo wani irin tarƙoƙo saboda shi ahadi ne wanda ba a neman a bari kuma ubangiji ne ya faɗi haka ka yi istighfari ya zamo aikinka ne ka yi salati wa annabi ya zamo aikinka ne ka yi la'ila illallah ya zamo aikin du'a mu fi mulazama kenan mu'anaka kenan idan mutum ya sami wannan wallahi tallahi ya samu khairatid duniya wal akhirati wallahi an samu khairatid duniya والآخرة دومين دشيني الإنسان يصل إلى أين المراد صلى أي كنت دبني صلى أي كنت دبني كما متن يلورا da sallah da zakka da hajji la ilaha illallah ai so da yake faɗa ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullahi shine shiga musuluncin idan ka tashi da kayanka wanda aka naɗa maka aka yi maka suna da shi an maka talƙininsa ne a tuntuni dama abin da ake nufi da talƙini shine ka ɗauki kalman a kawo ka a yaranta a zuwa ce maka to yanda ka zo daga cikin mahaifiyanka wannan alam ɗin to nan ma fa haka ne za a tunatar da kai ne handi over ne fita daga cikin mahaifiyar mutum a dawo da shi duniya handi oba ne wannan tsakanin barzahi ne barzahi ne wani katanga ne wanda ko a kai ko a ko a faɗi ko ka rayu ko ta rayu ko dukan ku rayu ko ɗaya ya koma ga Allah haka dai ko kai ka mutu ko ita ta mutu wani irin katanga ne to daga zarar mutum ya fito daga duniya daga cikin mahaifiyarsa ya zo duniya to ya shiga cikin wani irin wadi to wannan wadin shi ne sai a ce maka to yadda ka zo fa daga can a can ka gane la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka san shi yake juya alam to nan ma fa shi ne la ilaha illallah muhammadu rasulullah ne shine dalilin hudu ba fa dalilin hudu ba kenan in mutum ya zo duniya a ce a yi masa hudu ba ai daga Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah ka gani a kira sallah anan ai iqama anan shikenan an mayar masa da talqinin sa ya san abin da ake ciki to la ilaha illallah wannan ba in ya sake in ya yi girma sai ya sake bada wanda ba a yi masa ba ya zo zai musulunta bayan ya bi duniya to shine in aka zo shi ma me za a ce masa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ai wannan talqinin ne komin girman su shi din ne dai in baka gamu da shi ba to yanzu ka gamu da shi ka shaida Allah ɗaya ne annabi Muhammadu kuma manzo Allah ne shine musuluncin ai shine musuluncin to la ilaha illallah shine zikirin afalalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah sannan sai me as-salatu ala rasulillah inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi shine na'ibu fa'ilun shine na'ibu fa'ilun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to daga nan abin da zai yi ya ce to menene taharrukin da kai sunan shi zunubi kai wani abu da baka sani astaghfirullah astaghfirullah wannan fa shine dariqa wannan shine dariqa rairaya ne shine mu'anaqatu zikiri ka kama zikirin nan istighfari sunan zikiri salatu annabi sunan zikiri la ilaha illallah sunan zikiri kowanne ko ya hau kan wannan ya kai istighfari ba kure shi har abada illa al abad al abad al abad baya kuruwa baya kuruwa saboda saura kwana 80 manzo Allah ya koma ga Allah Allah ya ce masa fasaddi bi hamdi rabbika wastaghfirhu baya kuruwa sannan a salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aiki ne wanda yake ila yawmil ma'ad kai ilal abadil abadil abad domin ma'amuri ne amma in ka in kai daya ka tsaya yayi maka amma abin ake so ka sadu da ainihin ainul muradi ka kai inda zaka kai domin in duk duniya ba ka da malami duk duniya ba ka da malami wajen ma'arifa to a shayar da kai salati wa manzala sallallahu alaihi wasallama to yana daga cikin salati wa annabi zai rike ka akan abin da ake nufi manzala shi zai dinga maka madadi duk inda kake annabi shi zai rike ka idan da za ku kai iya isan matuƙa ba ka da wani malami da zai ƙara maka bihim a duniya to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne dinga maka madadi ya karar da kai to kaga idan ka kai wannan gurin da me za ka samu cikakken la ilaha illallah a fallar ma qultuhu abinda manzo Allah ya gaya maka kenan fiyan abinda na faɗa ana wa a fallar ma qultu ana wa nabiyuna min qabli da ni da annabawan da suke gaba da ni la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ka gani aflalu ba qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah to wayannan abubuwan wa na'ani bi zikri abinda muke nufi da zikiri anan alladhi yakunu bi talqini shaykh al-wasil ka gani ba zikirin gona ba a zikirin gida ba zikirin gona ba zikirin gida ma'ana kasan kasan domin manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aliyu qul la ilaha illallah ya ce la ilaha illallah ya ce qul la ilaha illallah ya ce la ilaha illallah ya ce kul la salasa marratin sahabban da suke gurin suna gurin wannan abin da ake nufi kowace la ilaha illallah daya fahimtar da kake jikinta wanda zaka gane ta ba irin ta farko bane ana buƙatar ka gane menene domin la ilaha illallah tana da ƙwaya tana da lubbin tana da lubbin lubbi lubbu lubbun lubbi tana da shi domin la ilaha illallah ka faɗe ta to ka san ma'anan meye la ilaha illallah ka san kuma menene la ilaha illallah ta taro yanzu misali wallahi masalla ala wannan wannan gida a takaice za a ce gidana ne ko wannan gida za a ce gidana ne to idan aka ce nan gida gidanka ne ina ganin tamlikin abin ya koma hannunka tamlikin abin mallaka abin ya dawo naka to ai Allah yana da irin wannan wanda ya zuwa mutane gidanka ne ni nan gidana ne saboda haka idan mutum ya zo zai ajiye kayansa a nan gidan sai ya ce ba zai faɗa wa Allah a aje ya zai ce saboda ni ne sahibin gidan saboda abin yana hannuna ne to haka Allah ya ajiye abubuwansa a hannun mutane fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fankihu tunda Allah ya ce fankihu ma tsaba lakum ku auri matan da suka yi muku sai sai wani gurin kuma ya ce fankihu hunna bi izini ahalihinna ku aure su amma da izinin sai ka ce a tun da Allah ya ce kawai ai wallahi kawai in matan da ta yi maka kawai da aka kama ta ka tafi da ita haka ne to kaga ashe kenan kowane abu ana mai da shi ne yarju ila ahalihi zai koma wajen ahalin abin da ya cancanta a gane abin yadda ya dace kenan saboda in ba haka ba to ba zai yiwu ba yarju ila ahalihi to ashe kaga allazi yakunu bi tadqin ash-shaykh al-wasir lalladhi ya'khudhu al-abd bi ikhtiyarihi ba wanda zai kama wajen ubangiji da zaɓin sa ba wanda kawai mutum zai ya dinga yin zikiri yadda ya ga dama ba ba shi bane a wannan zai zamo ya samu waye zai lura da shi yakunu bi talqin ash-shaykh al-wasir lalladhi ya'khudhu al-abd bi ikhtiyarihi ba kawai ran da kaga dama ka yi abu ran da wannan ba shi bane a ka tsaya haka ma da wani istinadi tare da dawaman dogaro bil kalbi da zuciya ila shehil kamil waye ya yi maka nuni waye ya fitar da kai waye domin ana neman ai manzala sallallahu alaihi wasallama shine malamin jibrilu amma me Allah ya ce wa jibrilu me Allah ya ce wa manzala kahiya ainihin sat sai ce ka tsaya ya rasulullah ya ce kaf ya ce alimtu ha ya ce alimtu ya ya ce alimtu ainihin ya ce alimtu sad ya ce alimtu sai ce wala ta'ajal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahaya wa qur rabbi wala ta'ajal bil qur'ani ya rasulallah dakata bari mu sa shi ya faɗa ka faɗa sai a gane me ake nufi a nan shehi ne wasili wanda yake gaidin ɗinsa amma kuma mandala shi ne da komai amma a nan abin da aka ce masa ya dakata tukunna domin ya ce alimtu alimtu aka ce ba haka muke so ba a sa shi akan mizani fa inna bidawanihi ala hadhihi al-umur domin dawamansa akan wannan lamari yasilu al-abd ila an yunazilahu sirrur rabbani zai kai mutum zai kai bawa zai ya saukar da shi zuwa ga sirrur rabbani allazi bi sababihi wanda sababin wannan sirrin yasilu ila tatahir al-akbari zai samu tsarki mai girma al-mazkur wanda aka ambata awwalan da farko allazi huwa gayatul gaya shine isa matuka sai an nuna maka hanya sai koma ga abin da ake so a nuna duk abubuwan da Allah yake yi yana yi ne da ka'idodin ba Allah ba zai iya ba ma sai sa waje anna li kulli shay'in min al asbab wa muntaha ragabatin shine kuma isa matuƙa na abin kwaɗayi almu'abbir an bil isharati wanda aka masa ibra fil isharati cikin ishara an Allah daga Allah yuqalu anhu ana faɗa man kushfat lahu an man man kushfat lahu an sifati duk wanda na yaye masa daga siffa na alzamtuhu al-adaba in ya gane siffofi na na yaye masa na buɗa masa ya gane to zan sa shi zai min ladabi amma wa man kushfan lahu an zati duk wanda na buɗa masa na masa mukashafa an zati daga zati na alzamtuhul aqaba zan halakar da shi wa hadha al shi kuma wannan halakarwan ko huwa gayatu muntaha al-adabu shine in rasar da shi ga baki daya wannan zai yi adabi yana sanin wancan kuma zai yi adabin ma bai san inda yake ba shine na adabu wanda aka masa aka masa kashafi ya gane siffan Allah to zai gane ai zai dinga gane lallai akwai abin da Allah yake nufi wannan inuwa wannan inuwa wannan inuwa duk za a gane wani abu to amma wanda na halakar da shi al'adabu shine adabu to shi kenan bi ma'ana ya riga ya goge gaba ke daya wahuwa gaya wannan shine isa matuka na muntahal adabu wanda ya kai isa matuƙa na ladabi wa muntahal matsalabul abdu shine kuma isa matuƙa na bawa fa inna hadhal adaba domin wannan halakan huwa muhallul istihlaki wal mahaqi shine gurin da mutum zai kare ya shafe haisu ya salibul abdu min awsafil bashariya ta gurin da bawa baya gane wani siffa yake da shi na na basharu gaba ɗaya ya ƙare waya libisu hilatul ittisafi zai sanya tufa na siffantuwa bi ausafin rabbaniya da siffa na rabbu wa yakunu ainul aini a nan ne zai zamo ganinsa ganin Allah ne jinsa jin Allah ne komi nasa na Allah ne hasiyan mahiqul farqu ta gurin da zai share bambanci wa bainun da nisa wa haza wannan huwa mu'abbaru an bil jam'il jam'i shi ake ce masa jam'ul jam'i fa haza wannan ma'ana qaulu shine ma'anan fadin sa wa illa in baka samu wannan dama ba tayamman bi sa'il wa bi sakhari sai kai taimama da ruwa amin da ƙasa ko da dutse an gane wannan shine وقوله وقدم إماما كجبات الإيمان كنت أنت أمامه ولا كيني أجبانسا معناه ما ننسى إلم أن الإمام شي الإمام الذي يلزم تقديمه ها هنا وندي جبات وندي كما تجبات الدشي يسيه أن يقال فيه يا إن كنت كفدا أكن هو الشارع شنو من ذا الله فقدم إماما kunta anta amamahu waye kake tsaye gabansa huwa rasulullahi duk wani limanci da ake yi manzo Allah shine liman wa kullu shay'in ahsaynahu fi imanin mubini duk wani manzo Allah ne wa yasu an yuqala fihi kuma ya kamata zaka iya cewa huwa al-aqalu shine aqalur rabbani shi hankali ai bayi da ba shi duk abin da ake kira hankali to baya sabon Allah. Fama in kulla, amma in mun ce huwa shari'u sallallahu alaihi wasallama shine mai shari'a, fa ma'anahu ma'anansa haisu wasalat haisu wasalta ayyuha al-abdu ila tatahiri bil ma'il gaibi duk lokacin da bawa ya sadu da tsarki da ruwan gaiba al-mazkur wa asalta ala gayatihi ka isa isa matukansa wa aratta salata li rabbika ka nufi yin sallah ga ubangijinka faqaddim imamul akbar ka kaddamo da shugaban nan limami mafi girma wa qudwatul uzma shine abun koyi mai girma al ashharu wanda aka fi sani shine manzo Allah waqta da bihi kai koyi da shi fi hadarata rabbika in da ka shiga hadarin Ubangiji ka yi koyi yadda yake yi, sallu kama ra'aitumuni usalli ne ai. In ka saba daga ƙa'idan annabi, annabi shi ne dai limamin, likaunika sha hatta haƙiƙatahu, domin kasancewanka shi annabin kake kallo, hiyal wasiɗatu, domin ita ce wasiɗa bai na kawo bai na rabbika tsakaninka da tsakanin ubangijinka walam yasilu alhayra illa minhu babu wani alhairi da yake zuwa sai dai daga annabi muhammadu wali matama'i laka wali matama'u laka shine kuma abin nema abin kwaɗayi fa huwa wa usulu alhairi shine saduwan alhairi min rabbika daga ubangijinka harijan an da'iratiha ya fita daga da'irarta wa ma'ana ma'anan ƙaddamahu ta'addab bi adabihi ka yi ladabi da irin ladabinsa waltazim kai ko kai ka lizimta bi mutaba'atihi da bin annabi waj'alun ka sanya shi qiblatu wajhaka shine qiblanka da zaka dinga kallo wa tawajjahatika shine abun kallonka li yahsulu laka bidhalika ridan dan ka samu yarda min rabbika daga ubangijinka manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu da fadinsa kunta anta amamahu kana gabansa fa innaka qabla hadha at-tahiri domin kafin wannan tsarkin na aqadasu kunta mutaqaddiman ala shari'i zulman wa udwanan ka zamo mutaqaddiman ka gabatu ala shari'i ga mai shari'a zulman kana ganin lamarin da kake lamarin tsakaninka da shi zulman akwai zalunci na rashin saninsa wa udwanan akwai tsallake ta hakumu li nafsika bi hawaka zaka dinga aikata abu na son zuciyarka a gabansa wala tas'a ba abin da zai wadatar da kai illa fi mutaba'ati muradaka sai ka ji abin nufinka walam yakul laka wudu'an babu wani abin shiga illa bi rida'i nafsika sai da yardan kanka ba'ilan an hadaratul ilahiyya ya nisanta ga hadaran ubangiji wa muta'iyan an ittisafi da bari wajen bin siffa ya usafi ruhaniya ta siffantu siffa na ruhaniya wa gariƙan za ka yi nitso fi baharin zulumati cikin kogin nan na duhu bima ba'udat anhu abinda ya nisa min anwarin rahmaniya daga hasken rahmaniya la talum kar ka zargi kowa bi hakamin shari'i daga hukuncin mai shari'a wala taltafit ilaiha kar ka waiwaya ligalabatil hawa alaika saboda rinjayen son zuciyarka wasar yani sannihi da na son sunansa fi kulliyatika cikin dukkanka fa an fil haqiqati kai a haƙiƙa abdun kai bawa ne amma mushrikun billahi amma ka hada Allah da wani amma baka sani ba saboda son zuciyarka likaunika saboda kanka nasabta nafsaka ilahan kana ganin kaman kai ne abin bi tu'ubaduha min dunihi wanda za a bauta maka koma bayan Allah faqad qala sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-ma'na manzo Allah ya faɗa cikin wannan ma'ana mata ta kubbatu samai ilahu yu'badu min dunillah mata ta kubbatu sama abinda ke karkashin sama ilahun alloli ne yu'bad wanda ake bauta musu min dunillahi shine son zuciya a azau babu wani mata ta kubatu sama'i babu abin da ke kasan sama ilahun ubangiji da ake bauta masa min dunillahi ba ta in ba Allah ba a azau min hawa mutuba'a wanda yafi wanda yafi son zuciya son zuciya shine aka ginu a kansa shine ilahu na biyu wanda duniya kusan a kansa shi ake bauta ma Allah ya kiyaye. Fale za a baran nazimu, saboda haka mai tsara waƙan ya ce, bi kaunihi kunta amamahu kana gabansa, izlau kunta halfahu da kana bayansa ne, mutba Allahu kana bin shi to da ba komai. Lan tu khalifu da ba za ka saba masa ba bin muta ba a ce hawaka, to amma kai ne a gaban shi. Eh saboda son zuciyarka. Waridaka an nafsi da yardanka gabarin kansa, wasa'ika fi mardatiha da kuma yin aikinka cikin yaddansa wa muhadiha da farfajiya wa haradika da harrabinka min makariha wa mudariha da macutarta da abin da yake sa kiyayya da abin da yake cutarwa wa in kana fi zalika su'u rabbika ko da abin ya kasance shine fushin ubangijinka wa haza wannan huwa taqdimu shine gabatarwa bayna yadi shari'i gaban ashari'u mai shari'a sallallahu alaihi wasallam al-musiru bin nahyi wanda yake bayyanawa da nahyi anu fi qauli subhanahu wata'ala cikin fadin ubangiji ya yi walladina amanu rufe wancan kofa ya yi walladina amanu ya ku wanda kai imani la tuqaddimu bayna yadi llahi wa rasulihi kar ku gabatar gabanin Allah da manzansa wani abu in ba abin da Allah ya hore ku ba wa fi kauli subhanahu wa ta'ala da fadin ubangiji fala haka ne ko kuma ko kaɗan wa rabbika na yi rantsuwa da ubangijinka la yuminuna ba wanda zai zama mumini hatta yu hakki muka sai ya kawo hukunci gabanka ya rasulallahi fi ma shajara bainahum cikin duk abubuwan da suka yi jayayya a tsakaninsu ko kanka da son zuciyarka sun malayi jidu fi an fusim harajan sannan kuma su gaba su da mafita in ba annabin ba mimma qabaita cikin abin da ka hukunta wai sallimu su ni kauya tasliman ni kauya fa haza wannan manan shine manan kunta anta amamahu kai ne a gabansa da mu tsaya nan wato babu tsayuwa da ake yi mafiya yawa ana tsayuwa ne akan hawa mutuba'an son zuciya duk da son zuciyar mutum yake tsayuwa yake ganin kuma a hakan yana kan gaskiya ne to kaga Allah ya kiyaye mana Allah ya kare mu don annabi Muhammad Allah ya kare mu don annabi Muhammad Allah ya rufa mana asiri ya ba mu zaman lafiya ya kare mu ya kare mu ya kare mu ya sahale mana ya sare mana bijahi rasulullahi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين ورحمة الله رب العالمين فاتح